الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون مم.
ومن كفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون مم.
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون مم.
ألم تكن آياتي تتلي عليكم وكنتم بها تكذبون نعم.
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منا فإن عدنا فإنا ظالمون نعم قال فسعوا فيها ولا تكلمون مم.
إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنكرتم ذكري وكنتم منهم تضحكون نعم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون نعم.
ما لكم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم مم.
أسأل العاكين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقال ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد yan wa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna miƙa godiya ga Allah madaukakin sarki wanda da falalarsa da kyauta ya ba mu iko muka ga wannan masallaci mai albarka kullum kaji ana ambaton albarka a wuri shi ne wurin da ake ambaton Allah muka ga wannan masallaci ba don komai ba illa domin karin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba karatunmu yana nan cikin wannan zuwa zuwa momini wanda ya sha Allah muna zuwa da ƙarshe wanda wanda Allah yau za mu dan kai ƙarshen suran mu tsora kan abin da ba na araba ba kafin gobe in Allah ya ba mu iko sai a rufe wannan karatu na bana mu jira mu je mu ga abin da Allah zai yi kiran Allah ba mu ni dan kwana da da lafiya ya kuma ba mu iko sai a yi da mu idan Allah bai kai mu ba muna neman addu'o'i ga waɗanda Allah ya kai su kamar yadda mu ma yanzu muna addu'o'i ga bayan Allah waɗanda Allah bai kawo su yau din ba don sai Allah ya mutu wani ina kwanu ba Allah da aka talata kan ba da ya zo ta ga ya rayu ya zo dab da sallah ya ga azumin da bana an fara azumin da shi kuma bai ga karshen ba wannan ikon Allah ne to yanzu mu da muke da rai da kuma lafiya a jikin mu da wani wani wanda ma zuwa lafiya ba mu da tabbas a wai za mu ga karshen nan a yi da mu mu ko a sai Allah shi ne ya sani ba lalle na abu na bali idan muka dan waya baya kaɗan ana cewa wai a nan tafiya za mu ga dattawa manya-manya waɗanda gidajen da ke kewaye da gidajensu mun fara karatun nan da su suka ba mu daurin gindi da goyon baya wannan karatun suka kuma dama mu suka ce muka mana amma ga shi suna sai ba mu to Allah ta mu haɗu da su a rana mu ma rana ba wani ga wani suka kama Allah ya haɗa mu da su a rana Allah ya ce man ya ba ta ba da amalatan ya kullu nasibun minha duk wanda ya ce maka aka yi wafata aka kafa wani abu mai kyau yana da ladan abun da ladan wanda suke aiki da abu zuwa ran alkiyama ma'aiki da Allah wa da sallama ya wada cikin hadisi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah duk mutum da ya sunna da kyakkyawa yana da ladan kyakkyawa da ladan wanda suke aiki da wannan kyakkyawan da ya sunna ta har yanzu a ranar tashin alkiyama mallantaka na harka kuma ta masallaci ba gina da nawa da sama ya ce duk wanda ya gina masallaci wanda ya kai misalin gidan tsuntsu tsuntsu ma da ɗasin aibiri ne ɗan ƙarami daga cikin tsuntsaye wanda ko kuma da wuce kanari ba to ala'ala ne tsuntsun kowa komin girman zama shi da an gada da tsuntsu ya kashi ɗan ƙarami da ko ko garin nan ka gini a gina ma ɗaki ɗaya a janna ai kayan riba wadda ba za a mutunta ta ba ima ce shi ɗan aljanna ƙafar takalminsa ɗaya ba takalmin da za a za a kawo biyu ba wanda za a sa a ƙafa ne ka ga rabin takalmi ke to shi ma ba takalmin ba arin da aka manna a jikin takalmin irin arin da in yi fita ma za ka za takalminka wato bayan an gama takalmi aka dozana irin wannan ado ai da kan na jin wannan adam ƙarin burgewa ne kurin ba shi ne takalmin ba to wannan abin da aka dora na kamar takalmin guda daya da za a kawo da duniya a yi mata kuɗi to gaba daya kuɗin duniya ba zai tsaye da ba ya kuɗi ya nuna da rage kuɗinta in an fara katu inda yana yi kuma ci kawai da ramadan falala da yake cikin gidan aljanna ballan aljanna falala ne mai yawa wanda ba zai musaltu ba to ballantana wanda Allah ya alkawari Allah ne ya alkawari ya ce zai gina masa gida a aljanna to kaga ko gwamnati aka ce za ta yi ma gida a yi asare a ga a duba a gidan ko in dai ba a samu ɗan hasara ba in dai gwamnati za ta ma gida to a unguwar da kira samu gida irin naka to balle wanda Allah ya ce zai masa gida wannan masallaci ke komin kankancin masallaci wanda ko bai wuce fadin sallah ne ba ka gina shi da sunan masallaci ko da duni ka kewaye shi don a yawan Allah bauta ba sai an gina shi ba to ka yawan Allah gida Allah kuma ne masa a cikin aljanna masallaci ɗakin Allah ne masallaci ɗakin duk wani mai jin tsoron Allah ne sai dai shi masallaci kuma yadda yake daga ka zo ka sanar da musulmi wannan gini na wanda ya matsalaci ne mai suna matsalaci da ya guda a nuka a ya guda ya koma a hannun musulmi masu ibada ya guda a nuka kai ne baka isa ka ce ka bada ba kai da na yawon mutane anguwa matsalaci da ba na ga suna wannan renin wayo to yanzu na ba na bayan tori ɗan dungon limanin kawai in mai da hijabu a hannun ba a haka in ka yi Allah cewa har abada ya zama na Allah iya rayuwar ka baka da wani abu wuri karan Allah ya sa ka rasu kuma ba a cikin abin da ka bar magada ba ne shi gano shi a mu wala ba aikin masallaci nan ba shi ne a gaban mu ba baban mu ne da damuwa da masallaci shi ya gina wannan masallaci za ka duka ba da wani ginin masallaci ba yanzu mu ba na bari mu dan dauke mu ko wannan shago na anguwa ma ko ala bari ko ta ake jin mu ai ai kaga ta dan wal wane mutum ba hali a da an riga an gama an ce eh eh to ya zama kayan wani abu wurin Allah sai sauran fata guda biyu na farko Allah ya karbi abun kaga ɗaya ke na biyu Allah ya tsare abun don wani lokacin mutum na aikin lada mutum ya fata lada mutum mutu ba ya wani laifi wa Allah Allah ba ta mana na da Allah kiyaye wa tsara saboda haka muna fata na alkhairi da bayan Allah wanda suka azaba wannan matsalaci musamman kuma da irin taimako da gudunmawa da ake bamu daga wurare daban-daban kowa wanda ya masa fatan alkhairi Allah ubangi ya damu da su ga baki ɗayan mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa Allah madaukin sarki ya ce bai za da duka fi suri idan aka yi hoton ƙaho a cikin a kai hoton a cikin ƙaho shi ne wanda muka bayanin aikin mala'ika ya kira biyu wasu malaman sun ce hoton ƙaho farko ake nufi a wannan guri wani sun ce na biyu ake nufi kuma duk za a yi su za a yi na farkon za a yi na biyu an ce da kanin su shekara arba'in ne dan na aka yi na farko a musu duk a shekara arba'in ba mai motsi rannan ne allah zai san ba liman mulkul yau yau wa a yi da sarauta ba su ne magana ko mai an ba babu babu wani sarki ka ita kai magana ana yana mana a yanzu ka wani tsari mai an ne ko wani dagaci ana ai ma ta mutu ranka yadda ko da ana yi muka je ba da lami daga yadda ga muka mai unguwa in muka je ranka yadda yadda ana mai unguwa a gaban lami ai ba za a fara wannan sai aka zai ba ai mu ma ya ana mu da kanmu amma zan zama lafiya za mu ce ba da shi muke ba eh kana hada mu da wani mai amfani duka dogarai shi maganin mu to Allah ka ne zama da aka ya mace idan aka yi kusa kaho aka mutu Allah zai ce liman al-mulkul yau yau kuma wane ne da sarauta waye sarki yau shiru can bayan shekara arba'in ba ana ba za su bi an ba ke lalewa da safaru yau da rawar da Allah ce shi kadai alwayi makare a kahara mai iko akan kowa mai tamfara kowa daga nan shi ke nan an turannan ne za a yi talahira tun daga wanda ya fara mutuwa a duniya aka yi ta mutuwa kuma ake ta mutuwa ko da yake malamai ma sun ce mutum biyu ne suka mutu wasu na aka fara su biyu kawai suka mutu to da waye da waye ke da wani da angon kuma nawa suka mutu a su biyu ne ne sani na angon na wannan wanda ya mutu ya huta ɗaya ke nan wannan wanda ya mutu aka huta su kadai ne masu mutumin kirki idan ya mutu ya huta mutumin banza idan ya mutu ku da ya bari a duniya ku huta don ko ba komai laifin da kadai zai jawo kaga akwai laifuka da yawa waɗanda suke kawo yawan mutuwa a ta mutuwan mutane akwai masu kawo fari akwai masu kawo ambaliya akwai masu yawan cututtuka kuma laifuka ne wanda ayyau Allah Allah ne hora mutane irin wannan akwai laifin yawan kawo gobara ita dallo kuma Allah ne ya yanda kila ma wani jawo laifin ba ta gidan da za ta faru ba ba ruwan Allah da wani sun da abu duniya ne har wannan ma'aiki Allah ke gawa da rasha ya ce wannan wasu sojoji za su taɓa kama hali idan suka taho da makamai shi sun zo bai da wani wuri a gina bai da sun kusa kenan da makaman za su nuna kama wanda ana da yi kuzo bi a wani yin wa'akilin daga farkon mutanen har da duk iya wannan kasa sai Allah ya wanta lata eh ya wanta lata eh kana da koma sama idan sun mude a cikin tsarajen kiyama a wannan lokacin in aka abu aka jama'a an kiba kasuwa in a gona haji an kiba dajin in a maki ayan kina kiba ɗan shanunka da kai da shanun an kiba kawai Allah daga karshen wurin mutane kamar tsaurin kaza ka na zuwa wuri kaza sun kusa ba kama gaba ne sai a kiba na na ya rasu ya rasu wallahi wa kai wa yi kusa bi awwalihim wa akhirihim wa fi azwaquhum wa man lam yakun kace ya ra ya ci wanda mutane farko haka ce kuma wasu ba a kasuwa suke take faɗa kuma lalle min wani gwam dan ba ruwanmu ne bai cikin wannan harin amma duk ake wanda zuwa nan da yi haka Allah ne zai ci wanda su du eh amma ran kiyama kowa za ta tashi akan niyyarsa abinda mutum ya mutu akai akai ya zai kada da kiyama saboda haka kowa shi da kansa abin da ya yawa to da haka wannan gozon gabo to an ji lahira ne to wannan lokaci ba za a bai da yau mai babu dangantaka idan fa ka runa ga da ya fari wala da za a runa ma ka fara juna kuma wannan jalaba ya zabawa halin duniya halin kafure a cikin duniya dan duniya ba haka bane gama da an zo inda ba a alfahari an zo inda ba a alfahari Allah ya ce ba matan ba ma bi ruhu don wuri da ma'aunin da ya nauyi lada iyawa wala ya kama da kudu kudu su ne masu mafara kamar kafar wani wanda kuma ma'auni ya zama babu nauyi saboda zunubi ya yawa wala ya kalar da kan zuwa a musan su ne wanda suke asara kawunan su ne asara kawunan jahannama khaliduna za mu dawama a cikin aljanna a cikin jahannama dalhawu duwahu min nar iskar na balbalan wuta aka ji wannan magaran wulakancin lahira ba ce ciki na cin wuta ba sai aka da fuska wanda yan wani abu ne a duniya na damuwa aka fara ko'ina a jiki don a kare fuska gama lahira sai ga shi fuskar ce za ta fara kamawa da wuta a sha'anin azabar lahira ba na akwai waɗanda ba idan suka nemi gudunmawa a wurin Allah suka roƙi Allah taimako saboda azaba na kishirwa da ana ruwan ruwa an bazu da mutum ya yi haka ka zan ruwa kana ya gani da jiwo don dukanka da mutum ya yi haka na wa dukkan duka yadda ka san a samu wata mata wata iya sama kan akuya na farbe irin na da eh ba irin ne ga da da an ka fara ko da kuma kana ga da auri ga su ya kawai ya kewaya ya kewaya in ya da wuya shi ya dinga rarraba to ga da Allah ga da wuya idan ka gaba sai su bale to haka za a ga dukkan mutum tun bai samu na ran mutum ya zo la ya abu da alama la ya mutum ba ne Allah ya kiyaye Rabbul Alamin nan Allah ya ce tilbawa zuwa wannan gudana balbalan fiskokin su to har rikuha tana kowane dukkan wani ya kare huna a can lebe an janye shi je leben su an cire shi za ga lamuzin ado da tsadon kari haƙoransa haƙoransa kamar wato bishiyar kijiya saboda girma an jaji ya zama babba ya zama mummuna da zai sa duka Allah ya kiyaye mu amma bakin don amura da surarsa an yage lekan sama an yage lekan kasa sauran sai ya kori cako cako a waje to haka yan wuta suke zaunawa a wuta an ce wannan sifa muhammadiya da muke rayuwa da ita a duniya sifa muhammadiya kayan mutum an ce min jaye ne hannayensa hazabe ne tumbinsa minjaye ne tawaye da kuma dalle ina ana muhammadu iya tuntuwa ya zama allahu iya tuntuwa ya zama allahu kalmar da dabba a gani jelanta alu ne tawayenta dallal ne gangan jiki da shi ne gorar baki kayan da kuma hakuri ta gina kuma allahu to haka mutum yake amma a can sai a canza shi kuma a muna na shi a babbar tsale shi ya zama wani iri wani an ce dan mutu da za a kalle shi da abu da za a kawo na duniya mu gani shi kawai da abu saboda masifa in an ji wani da ma a mutu na gani ma a mutu Allah ya kiyaye mu wato dan abbas ya ji yaran na hawa da kula an ka fati wala ta mutunna illa wa antum muslimuna ya ce sarka ka an sarka ne kowa zai da sarka ne kama abu ne kawanya kawanya ake hanawa sai zama sarka zama doguwa hana da yawa to kawanya ɗaya na sarka ko kuma kwaya ɗaya na ‘ya'yan itacen zakumiya wanda ake ci dudana a ko ƙwaya daya kamar ƙwayar gina a makalashi a saman duniya da duk abincin duniya wanda mu mutane muke ci da wanda aljanu suke ci da wanda dabbobinmu na gida suke ci da wanda dabbobin daji suke ci duka zai zama guba saboda wannan ƙwayar da aka sa a saman duniya zai zama guba da zai zama a randa duk wanda ya ci wani abu a duniya ya mutu saboda an kawo kwaya da a saman duniya gaba dai fadin duniya to da fa dai yanzu jama'a wannan jawabi yaya kuke ga wanda ya zama kuma kullum dole da ya ci wannan abu ɗaya ba shi aka yi ba a saman duniya aka sashi bai ma shi kowane duniya ba zai iya lalata duniya ya mai ta guba duk da kashe duniya to da Allah wannan zama abin da ya za a yi Allah ya kiyaye wa ya ƙara gaba ana ce mutu a nan da ayati shin ayoyi na masu zama bacin ji Allah min al-Qur'ani na al-Qur'ani tutula alaikum ana karanta muku a cikin a duniya ku kawo ko da bi'a ana tsohon da ku da su wa kuntum biha tukazzibuna kuma dai kuka rika cewa ƙarya ne kana ji wanda bai da imani duk abin da aka gaya masa ce ƙarya ne duk abin da ita na yi in ya shafi na yi na ko ibada wani ma zai ta ƙaru ruwa da yan gwaninta ɗaya wazo ne masu riga zuwa masallaci kan ina nan jayin ba eh to Allah ya ce a duniya an karanta ku kare ta to ita ce wannan ƙalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu galabar aina shi ko wata da rashin arzikin mu da biyar mu da biya cewar mu ya yi rinjaye saka wata na da wata ne a walihi sha saka wata a walida daga saka wata na da wata a walihi wa alimin da kuma shigar da alim ko kuma mata da alimin ma'ana duk ma'anar da ya ba kunna tsohon zalim muka zama mutane batattu alhidayati ga wani shirya rabana ya ubangijin mu a garin damin ha muna roƙonka Allah ka fidda mu daga wuta fa in urina daga yau ko sake sako illa mukhalafati muka saba umarni fa inna zalimun to mun zama zalimai qala lahu bi Allah ya ce mu bilisani malikin da harshen mala'ika malikin shi mala'ika mali yana da cikin wato manyan mala'iku da suke suna jagororin mala'iku masu kula da wuta mala'iku masu kula da wuta aliyar ta tajara manya-manyan kwamandodin su goma sha tara maliku shi ne babban amma mabiyansu masu taimaka musu masu ɗaura mutane da masu duka kanan wani da sarƙa shi ɗaura da wuta wani kuma idan aka kama hannunsa ɗaya aka haka a kirjinsa aka buga sai hannu da fita baya sai a ɗauko ɗaya hannu a soko ta baya sai yi da gaba iri da mutuwa kada an manyan mutanen kawai ke yi wa damu ina yanka sai a soko ce nan zane abin da ta bakin za a rike haka wasu ake yi mutu wani kuma kabar za a sa a bakinsa a turo ta ta fito ta a dubara ta a ja to an daure kenan a ce ina ya zai kunci a zaci a yi to yawan malakun da ke taimakawa wajen dauri da duka ka ga masu duka nan ba guduma da suke duka walan maganunin hadidin da za a kawo guduman halitta a anan doron kaza a ce duk duniya a yi taro ba za a yi daga da saboda girman amma haka malaika zai daga yarin da duka kuma duka a wurin ta kamar numfashi kuma tausayi da suke ci ake magana tausayi ko za su tausaya a kuwa su kan ba su da labarin Allah ya halicci tausayi ba ba ba su ji ba ba sai Allah ya wani abu suna da tausayi ba da rama su ba su da labari ba balle ka ce in kuna yi ma kamar sun kuma yanki ne ba su da damar komai Allah ce ya idan kuka dinga kira da a amsa musu bai ba da kasar duniya mara sai bayan sun zauna a gwargwadon duniya niki ana ta azaba a yi daga gwargwadon lokacin da Allah ya yi duniya ka san ba duniya na jira adawa ba na izo na bai da ba kai ka zan wannan za a zo a yi mutu azaba gwargwadon daga ran da Allah ya yi duniya zuwa ran tashi alkiyama da wasu shekaru kamar ninki biyu duk suna alama a an ta ba su nan ba an ta ba balle su ci in a an ta za a ce eh ko a a ba a san wannan ba ba idan ya hausa a ce ke tuna gobiya kun ne za a nan a cikin wuta kada ƙara jin wasu din na cikin wuta azilla ku da yi wala ganta wannan ya kamata mu je yau ne ko eh karfe nawa ne yanzu da rabi da minti da rabi ya yanzu eh ka san da su zamu je ka san da su zamu je
a zai ji gode a sanar da suna laifin laifin da su ya ya su da su to anan ne sai a kore su a ce kudin da nan kar ku ƙara mana magana don roƙon waya ƙare kowa da wata alama kar ku ƙara ba za mu yi daban da wala su kallimun malaika mali ya ce kar ku ƙara mun magana ya rabu azabi wajen ɗauke azaba har sun gaba da bayan da rawar dawo a nan ne za su bi da tsammani cewar za su shiga da wala su shiga ba ina gane marisun don akwai da yawa min ibadi daga bayina kuma muhajirin na gudu masu hijira ya kuru da suna cewa rabbana ya ubangiji mu baka zana na ka gafarta mana wani hamna aka yi sun kayin mu wa na kairun rahimin allah kai ne biye mai jiki ba ta zato mu wasu kuriyar sai kuka rike su a bin kirkiri ko ne musu wato kirkiri kamar yanzu wani sahabi bilal dan abara ma'il da kuma suhaibu da ammar dan yadin da salman al-farisi kuna musu irgini hatta an sauka likiri har wannan yasa kuka war an bato na inji Allah saboda kun ta galla da yi irgini ga talakawa a cikin sabon manzala wa kuntum min mutawakun kun zama a duniya kun ne musu dariya ni da zai zo mu yau yau na saka wanda ake wa dariya inji Allah a yau a ni'imar mutima na ba su nima a dawwaman miya ya ma zama ruwa saboda abin da suka yi a rajin lahi ku a ga kirkirin ku da kuke yi ma gare su wa a za ku yawo da cutar wanda kuke yi musu inda ku lalle yanzu kuma da ba a yi zuwa su masu babbar su in wani lobin da abin da suke nema na ice na ku sabon magana ku gwada ya a yana ayyukan da na bara kwanan mahula zani ƙara da ala Allah ya ce da tsarin malikin amma yana magana ne da hansan mala'ika a malik wa bi kira hatin kul wata kira ba kala ba ta annabi kace kamar da yake da nan ina da ku a nan duniya nawa shekara nawa duniya tai ana kamar ba wuta wa bi kumurikum a cikin kawarin ku kuma shekara nawa kuka arzikina qalu sabbil ladina yawma arba'ata yawmin Allah da zaman da duniya ta yi daga farkon duniya zuwa tashin duniya da zaman da muka a kabari duka gaba ɗaya ne da kwana ɗaya duk bai da kwana ɗaya ba to zai zama yi ne ɗaya sun yi kwakwato ka ji saboda girman azaba da bala'i a lahira mutum yana ganin zaman da duniya ba mana da zaman ba zaman duniya ba gaba ɗaya da ta yi yana kallon za bai kai zaman yini ne ba wan Allah adina ga ji Allah ka tambayi masu da tabi su ne mala'iku su suka yi da tabi su suke lissafa ayyukan bayi su suka zanna wa muka yi ala da ala Allah ya ce akan harshen mala'ika malik a illa bitin ba ku zauna ba illa kalilan ba ce ka lau annakum kuntum ta'lamuna da kun san zaman da za ku yi a nan lahira a wuta to an wanda zaman duniya wa da kwace ba ku awa ba ma jama'a ki ai Allah a irin wannan azaba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah kare yanzu za mu mai jama'a hakuri a nan saboda a lokaci dai bai cika ba lokacin da muka fara tashi muka zaba bai cika ba amma mun dan rage minti talatin saboda kamar dan uwa da ya umarce mu a shi mala abu salam na bayar hawa dinnan ya roƙe mu cewa yana da bukata a haɗu a yi addu'a wani ne a ƙasar na yanzu haɗuwa ya addu'a ba ƙarar alkhairi ba ne saboda ƙasar na da bukatar addu'a na neman lafiya da zaman lafiya waɗanda allah ba su yinka zuwa muna gayyata musamman ma wanda suke da abin hawa wanda kuma babu abin hawa kuma ga ni za ga dare ya dan fara to muna da da ku a cikin addu'a kowa ya niyyar sa da addu'a da zamu yi a nan da wanda za a yi can Allah ya biya mana bukatun mu duka fatiha tana turfati wannan na muna sanarwa kuma ku ci gaba da sanarwa cewar gobe insha Allah wa haka ma kila muna addu'a rubewa a wannan karatu namu mai albarka da muka saba da ba mu lafiya da zaman lafiya da biya mana bukatun mu da alkhairi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومدار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم yawwa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum daga ya assalamu alaikum ya la ya rabu assalamu alaikum assalamu alaikum ya la ya rabu wani ya hima la ya rabu assalamu alaikum yawwa assalamu alaikum je zamu je assalamu alaikum